الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من سيري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سورة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسلمين إنما نقصوا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yau azumin ramadan biyar ga wata muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu bayan salar juma'a wani lokaci mai tsada a cikin yinin juma'a manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce akwai wani sa'a akwai wani lokaci a ranar juma'a manzon allah ya nuna lokacin kaɗan ne amma ba za a dace ba bawan Allah ya zamanto yana addu'a yana ibada yana roƙon Allah in yi dace da wannan lokacin sai Allah ya ansa mishi kuma lokacin tana cikin yinin juma'a mafi yawan jamhurin malamai sun nuna lokacin nan bayan sallar asar akwai masu ganin cewa lokacin sallar juma'a ne yayin da liman ke hudu ba har zuwa lokacin da za a yi sallah amma magana mafi inganci da mafi yawan malamai suka tafi a kai shine bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana lokacin na wurin to sai zama kuma bayan juma'an kuma cikin watan azumin ramadan sannan bayan sallar la'asar kuma kana zaune wurin da ake karanta alkur'ani ina ganin insha Allah mun dace saboda haka cikin zaman da kake yi bayan sauraron wa'azi kuma ka yawaita wa annabi salati domin duk mutumin da ya yawaita manzon Allah salati sai Allah ya bashi abin da bai roki Allah ba saboda Allah da kansa yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy na'am يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
إن الله للي الله وملائكته da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna yawa annabi salati Allah da kansa yana yawa manzon Allah salati mala'iku suna mishi sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani sallu alaihi wa sallimu taslima kuma ku yi wa manzon Allah salati ku sallama zuwa gare shi sallama kenan babu abin da ya kai salatin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi musamman ma a ranar juma'a annabi ya ce wanda ya fi kusa da ni shine wanda ya fi yawaita min salati wani sahabi ya ce ya rasulallah zan sanya salatinka ya zama shine addu'ata amma zan kasa addu'o'ina kamar ɗaya bisa uku ya zama salatin annabi zarin gai manzo Allah ya ce da ka ƙara da yafi sai ce to ya rasulallah zan mai da biyu bisa uku na addu'o'ina ya zama salatinka nake annabi ya ce da ka ƙara da yafi sai ce to ya rasulallah zan sanya ya zamanto rabi gaba ɗaya na addu'ata ya zama salatinka annabi ce da ka ƙara da yafi sai ce to ya rasulullahi zan sanya salatinka ya zama gaba ɗaya shine addu'ata banda abinda zan roƙa a wurin Allah banda kawai rika cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sai manzo Allah ya ce to kai kuma duk bukatan da kake da shi a rai ka kudurta za ka roƙi Allah Allah zai baka abinda ma baka tuna ba za ka roƙi Allah Allah zai biya maka wannan bukatan ya baka ba tare da ka roƙe shi ba saboda kana yawaita wa annabi salati saboda kuskure ne babba a ce ga kaɗan izala ma baka yi wa annabi salati kaga ka samu kenan abinda ake faɗi an ci dama baka yi wa annabi salati haka ne ba haka ba ne saboda haka mu muka fi wa annabi salati to yawaita kana zaune yanzu a majalisinka da kake zaune a duk inda kake kana sauraron karatu kuma kana zikirin da yafi shine dama kai a hankali kuma cikin nutsuwa dama Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika واذكر tadarruan wa ربك khifatan في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka kana mai kaskantar da kai kana mai koyewa kana mai roƙon Allah madaukakin sarki saboda haka sai kenan ka yawaita wa annabi salati a inda kake zaune kuma a hankali kuma sannan kana samun fa'ida biyu kuma kana samun karuwa na tafsiri na alkur'ani mai girma نعم Allah ya sa mun dace آمين yan uwa musulmai ba mu gushe ba muna ganin falala na jihadi mun ga cikin sahabbai na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine Anas bin Nadar in ba ku manta ba jiya sahabi ne da ba a yi yakin Badar tare da shi ba amma saboda son Allah da manzonsa yace in Allah ya nuna min yaki na gaba sai na nuna wa manzon Allah cewa ni jarumi ne zan yi don Allah sai gashi yakin Uhud ya zo yakin Uhud yana zuwa Sa'ad ibn Mu'az ya gamu da shi ina zuwa yace kanshin aljanna nake ji a bayan dutsen Uhud kenan yana so ne ya je a fafata da shi har sai ya yi gwagwarmayan da ya shiga aljanna ya sai da ransa yana cikin waɗanda Allah yake cewa inna Allah ashtara min almu'minina إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل saboda والقرآن haka yana cikin waɗanda Allah ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya yi ciniki ya saya an kulla cinikin tsakanin bayin Allah mu'minai da Allah aka yi cinikin Allah ya sayi ran mumini ya sai dukiyar mumini me Allah zai bashi bi anna lahumul janna Allah zai bashi aljanna shi kuma ya yadda Allah zai bashi aljanna shi yasa yayi gogormaya ya ringa fita ya ringa fita yana tafiya yana ce larihul janna wallahi kamshin aljanna ajidu nake ji ina jin kamshin aljanna ina jin kamshin aljanna saboda haka gaba ɗaya sai tashi faqatalahum hatta qutila yaje ya ringa yaki da ainihin wato kafirai har sai da aka kashe shi bayan an kashe shi shine wanda ainihin wato zaidu ya zai dauke shi ya ji shi yana kalmomi cewa ina ma a ce yan uwana an sarawa sun san alkawarin da manzon Allah ya yi gaskiya ne a gaya musu saboda haka sai gashi nan an samu sara a jikinsa ya kai tamanin da wani abu da suka da sara ba a gane shi ba uwarsa ta gane shi da yatsunsa shine manzon Allah ya karanta aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر sannan وما بدلوا تبديلا
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi cikin mazaji akwai mu'minai cikin mu'minai akwai mazajen da sun gaskanta Allah sun yarda da Allah gaskiya ne kuma sun yi wa Allah alkawari sun kuma cika wannan alkawari sun yadda alkawarin da Allah ya musu gaskiya ne akwai aljanna kuma sun yadda za su ba da rayukansu sun yadda za su ba da dukiyoyinsu alkawarin da suka yi wa Allah sun cika cewa za su yi yaƙi saboda Allah faminhum man qada nahbahu نعم cikinsu akwai wanda Allah ya karɓi ransa ya yi shahada ta wannan hanya wa minhum man yantazir cikinsu kuma akwai wanda ke jira har lokacin mutuwarsa ta yi bai ainihin wato koma zuwa ga Allah ba amma fama baddalu tabadila ba su canja addini ba sun tsaya kan yi wa Allah maɗaukakin sarki alkawari shi yasa wata rana zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an samu wani bawan Allah wannan bawa na Allah sai ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya rasulallah na fito ina mai yin hijira saboda Allah na fito hijira don Allah kuma ina so in bi ka zuwa wurin yaƙi sai manzon Allah ya ce eh ka fito kuma don Allah to abinda za a yi ka je ka zauna ka yi jira ka zamanto mai kulawa da ƙofofi da waɗansu za su iya shigo mana shi ne ake cewa riba نعم
har ma muna da wani gari a nan jihar adamawa da ake kiranta ribado haka ne kalma ne na larabci in an ce riba waɗanda suke toshe hanya suke toshe wani kafa domin kada ainihin wato abokin gaba ya shigo wa addinin musulunci irin waɗannan masu wannan aiki na riba suna da lada mai yawa har ma manzo Allah ya ce ribatu yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma alayha gadi ka zama mai gadi ka toshe hanyar da za a iya kawowa wato hari wa musulmai ka zamanto ka zo ka toshe wannan kofan shi ya fi duniya da abin da ke cikin talada kaga kenan kamar masu gadi kamar 'yan agaji kamar sojoji kamar 'yan sanda da suke yin wannan aiki saboda Allah suke toshe wannan kofa don Allah to wanda duk yayi wannan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Allah madaukakin sarki zai bashi aljanna har ma wani hadisi na manzon Allah yake cewa mawqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadr inda al-hajar al-aswad الله أكبر
ka tsaya na awa daya kana toshe wani kofa wa musulmi da za a kawo musu hari kar a cutar da su tsayuwanka na wannan awan ya fi dare daren kuma na lailatul qadr dare lailatul qadr kuma ya same ka kana gindin hajar al-aswad na dakin kaba ka san kololuwar daraja ya kare a wannan ko wannan hadisi ne ingantacce wanda albani ma ya inganta shi hadisi ne cikin ibn hibban ya ce dare ɗaya kai awa ɗaya tak kana toshe kafa wa al'umman musulmi kar a kawo musu hari in an kawo kai za ka toshe kai za ka tare ya fi lailatul qadr ya same ka a ɗakin ƙaba a bakin hajarar aswad har yanzu wani hadisi ingantacce manzo Allah ya ce qiyamu sa'atin fi saffin lil qital fi sabilillah khairun min qiyami 60 sana ka tsaya awa ɗaya tak don Allah don kare al'umma musulmai ya fi kai shekara 60 kana ibada sannan manzo Allah ya ce man mata muradatan fi sabilillah umina min azabil qabr duk wanda ya mutu yana mai karewa al'umma musulmi lungun da za a kawo musu hari yana ɗan agaji ya toshe kafa yanzu muna wa'azi ɗan agaji yana waje wanda zai zo ya kawo hari sai dai ƙarfinsa ya ƙare haka ne ko ba haka ba wannan ƙofar da ya tare don kada abokin gaba ya kawo mana hari manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki zai bashi wato amintuwa in ya mutu yana wannan aiki Allah zai amintar da shi gabarin azaban kabari duk wanda ya wannan aiki sannan wa nama lahu ajruhu ila yawmil qiyama za a ringa sanya ladansa yana ainihin wato ribanya yana girma yana karuwa har zuwa ran tashin kiyama saboda bai aikin sa aikin sa shine ya kare kofan da za a iya kawo hari wa al'umma musulmi wani hadisin na ibn umar abdullahi ganin dan umar Allah ya dada shi da mahaifinsa yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata gare shi ce ala unabbi'ukum bi lailatin afdala min lailatul qadr shin ba zan ba ku labarin wani dare ba wanda daren ya fi daren lailatul qadr daraja da falala a wurin allah sabon manzon allah suna so su san wannan dare mu ma muna so mu san wani dare ne za a ce yanzu muna watan ramadan abinda muke nema mu samu daren lailatul qadr amma sai manzo Allah ya ce bari in gaya muku daren da yafi daren lailatul qadr sai manzon Allah ya ce harisun harasa fi ardi khawfin la'allahu alla yarji'a ila ahli harisun mai gadi wanda yake gadi yake toshewa musulmi wani kofa a ƙasan da ake cikin jin tsoro an tafi wurin yaƙi sai aka saka ka ka tsaya ka toshe wannan ƙofa domin kana kawo musulmi hari daren da kake wannan gadin ka tsare ran mumini ya fi daren lailatul qadri a wurin Allah kenan in ka ɗauki wannan kai kiyasi da shugabanci a samu shugaba na ƙwarai da kuka zaɓe shi ya zamanto ya tsare jininku ga baki ɗaya kaga shi ma wani mai gadi ne da yake tsaron jinin al'umma saboda haka ya ku masu aikin agaji da kulawa don Allah Allah ya yi tanadin alkhairi mai yawa wannan hadisi ya zo a cikin sahih na targhib wa tarhib saboda haka wannan bawan Allah sai ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na fito hijira don haka ya rasulullah ka bar ni in fita in je yaƙi tare da kai sai manzo Allah ya ce tsare mana ƙofar da za a kawo hari shi ma ka yi jihadi kuma ka samu riba wannan bawan Allah sai je ya tsare aka tsaya shi kenan har aka dawo daga wurin yaƙi aka samo ganima sai manzo Allah ya raba ganima ya ce a zo a bashi da aka ɗauko aka bashi sai ya ce wannan kuma na me ni ai ban je wurin yaƙin ba ku kuke gabzawa sai ya ɗauko abinda aka bashi sai ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ce ya rasulallah wannan fa sai manzon Allah ce ganima ce aka baka wanda aka samu kai ma ka toshe wa musulmi kafa kada zo ya yaƙe su sai ce ai ya rasulallah ni na yi alkawari zan bi ka ne ba don a bani wannan ba sai dai abinda nake so kawai abinda nake so an urma ila hahuna so nake kawai a cillo kifiya ta same ni a nan in mutu ta wannan hanya in samu aljanna sai manzo Allah ya kalle shi ya ce wannan bawan Allah in abin da ya faɗi gaskiya ne to Allah maɗaukakin sarki sai ya mishi arziki na shahada sai aka shiga gabza yaki ana cikin gabza yaki sai ga wannan bawan Allah inda ya yi isharar ya nuna sai ga kifiya ta cillo ta same shi ya faɗi ya mutu aka ɗauko shi zuwa wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi da ya gan shi sai ya ce lalle wannan mai imani ne kuma da ya yi gaskiya sai manzon Allah ya cire jabbarsa rigansa ya sa- ya ɗauke shi ya sa a cikin wannan riga nashi ya zamanto shi ne aka yi mishi likafan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ya ce Allahumma hadha abduka ya Allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilillah ya fito yana mai hijira don Allah saboda haka da ya zo sai ya zamanto faƙutila sai aka kashe shi shahidan yana mai ainihin wato shaida wa ana shahidun ala zalik ni mai shaida ne akan cewa wannan bawan Allah ya yi shahada saboda haka Allah ka karbi shahadarsa sai Allah madaukakin sarki ya sauko da aya wa man yuhadir fi sabilillahi summa ومن يهاجر في سبيل الله mm, يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله sai me ya faru ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله Allah madaukakin sarki ya nuna mana matsayin wannan muhajirin hijira yayi ya fito don Allah ga abin da manzon Allah ya ce yayi kuma da yake gaskiya yake ya taho da gaskiya Allah madaukakin sarki ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi duk wanda ya yi hijira don Allah ya fito don Allah ya fito don manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة sannan ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله sannan ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله saboda haka wanda ya fito don Allah ya samu fag- fage da dama ya samu dama ya samu opportunity Allah madaukakin sarki ya karbi hijiransa saboda ya fito don Allah saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya amince sai ya bashi irin fage da irin dama da Allah yake bawa shahidai saboda haka Allah ya mishi wannan arziki ba kowa Allah ke bawa Allah ya baka yalwa na imani ya baka wurin kuma ya amince ya yarda da kai sai wanda Allah ya yarda da shi saboda haka wannan ya fito don Allah sai kuma mutuwa ta riske shi akwai wanda ke ya fito bai kai ma zuwa wurin yakin ba kafin ma ya kai sun mai durkuhul maut sai mutuwa ta riske shi faqad waqa ajruhu ala Allah ladan sa na wurin Allah ballantana kuma wannan shi gaba daya ya ma fita wurin yakin an bashi asamin abin da zai yi yayi da yaki ya zo kuma ya je aka kafsa da shi sannan gaba daya al'amarinsa sai ya zamanto sanadin samun ainihin wato shahada a wurin Allah subhanahu wata'ala wani kuma har yanzu ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shi ma rajulan aswad wani baki ne bakin fata atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai ya zo wurin manzon Allah fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inni rajulun aswad ni mutun ne baki muntinun reh kuma jikina na fidda wari kenan ina da irin warin gaba duk yadda ka zauna kusa da shi sai kana jin wani wari na fitowa sannan qabihul waji fuska ta kuma ga ta nan bakin kirin mummuna nake la malali kuma ni ban da dukiya da zan dauko in baya don aje wurin yaki fa in ana qataltu haula'i hatta uqtala fa aina ana ya rasulallah waɗannan kafiran duk da munin nan nawa duk da warin jikin nan nawa duk da bakin fuskan nan nawa in na tashi na yaƙi waɗannan kafirai na yi ta yaƙi har aka kashe ni ina ne makomana sai manzon Allah ya kalle shi ce fil janna Makoma- makomarka cikin gidan aljanna wannan bawan Allah faqatala hatta qutila da ya tashi ya samu karfin gwiwa daga wurin manzon Allah ya ringa yaki don daukar man Allah har sai da aka kashe shi ana kashe shi sai manzon Allah fa atahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya zo ya tsaya a kansa fa qala sai manzon Allah ya ce bayyadallahu wajhaka wa tayyaba rihaka wa akthara malaka Allah madaukakin sarki ya sanya fuskar ka ta yi fari fat domin an kashe ka saboda Allah sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya jikinka ya ringa fidda kamshi da kana mai warin jiki Allah ya sanya jikinka ya zamanto ya fi turaren almiski kamshi fuskan nan da kake kallo ba kyakkyawar fuska ba Allah ya nawwara ta ta zamanto tana kyalli tana haske kuma Allah ya sanya dukiyarka da zamanto dukiya mai yawa cikin zuriyarka da ka bari wa qala li hadha aw li ghayrihi manzo Allah ya faɗi akan wannan ko kuma ga waninsa sai manzo Allah ya ce laqad ra'aytu zawjatahu min al-hur al-ain nazi'atahu jubbatan lahu min as-suf min suf manzo Allah ya ce wallahi annabi ya ce sai da naga matarsa cikin matan hurul ain ta kama shi tana zare mishi rigansa da ya saka na sufi wanda ya je yaƙi da shi ga matan nan tana zare mishi tana shiga tsakanin jikinsa da ainihin wato rigansa tana zare mishi kenan har an kai shi gidan aljanna babu wani aikin da zaka yi ya zamanto ka samu aljanna mai sauki sai in ka kama irin wannan hanya ka yi don Allah kuma sannan ka yi gaskiya shi yasa manzon Allah ya karanta wannan aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai cikin mazaje akwai waɗanda sun gaskanta wa Allah alƙawarin da suka yi wa Allah subhanahu wata'ala sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma sun yi gaskiya shi yasa wata rana an fita zuwa wurin yaƙi yaƙi na tabuka mutane duk sun tafi masu imani amma akwai waɗanda ba su je ba kuma ba su da ainihin wato dalili na rashin fita daga cikinsu akwai kabur malik saboda haka da manzon Allah ya dawo ana ba da uzuri ana ba da uzuri na ainihin wato fita zuwa wurin wannan yaki me yasa ba a je ba kawu sai ya dawo ya ga masu faɗin ƙarya suna faɗin ƙarya shi ko sahabi ne na manzon Allah bai kamata a ce yayi ƙarya ba da manzon Allah ya gan shi saboda manzon Allah ya gane shi sai ya zo wurin manzon Allah sai ga manzon Allah na dariya amma dariya irin na yaƙi sai ce kai kuma fa munafukai sun kawo uzuri sun kawo uzuri sun kawo uzuri kai fa mai hana ka fita sai ce ya rasulullahi babu wani abin da ya hana ni fita ba munafurci a raina babu wani abu kasala ne kawai irin na shedan irin na dan adam saboda haka ba zan ma ƙarya ba domin idan na yi ƙarya wata rana Allah zai tona min asiri ya bayyana cewa abin da na faɗi nan ƙarya ne yana faɗin haka sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace amma hadha faqar sadaqa amma wannan yayi gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne qum hatta yaqdi Allahu fika fita tashi ka tafi har sai Allah ya hukunci akan ka daga nan Allah madaukakin sarki ya sauko da hukuncin cewa a kaurace musu saboda sun fita da shi da ƴan uwansa guda biyu shine na uku an fita yakin tabuka sun ki zuwa ba su da uzuri aka daina musu magana gida ma in ya shiga wurin iyalansa kowa sai ya shiru in ya zo a gefe kowa ya watse ba a magana da shi in ya sallama assalamu alaikum sai dai ansa wa alaikum salam ba tare da ya ji ba sai da ya shiga cikin kunci da wahala qur'ani ma ya bamu labarin irin kuncin da suka shiga Allah ma ko kana tunawa wa ala salasati allazina wa ala salasati allazina khulifu me ya faru da su حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه Mhm.
ثم تاب عليهم ليتوبوا Mm.
إن الله هو التواب الرحيم Allah ya ce wa ala thalathati allazina kullifu sannan wa'annan mutane guda uku da suka saba wa manzon Allah wurin fita yakin tabuka su uku nan sun yi gaskiya sun faɗi cewa ba su da uzuri ba munafurci kasala irin na shedan kawai hana su fita sai Allah ya sauko da hukuncin cewa kan ayi magana da su hatta iyalansu ba su magana da su sai da suka yi kwana ɗaya ɗaya kwana hamsin kwana hamsin an hombe su irin yadda fulani suke yi ba fulatani in ya raba goro a kanka yace ba za a yi magana da kai ba shikenan in an shigo ma ba a magana da kai haka ne ko ba haka ba in ka ji fulani sun raba goro a kanka to ka shiga uku to a zamanin manzon Allah waɗannan su uku Allah ya ce wa ala thalathati allazina kullifu hatta حتى fa'at إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت sai da ƙasa ta yi musu kunci duk da yalwanta وضاقت عليهم su أنفسهم kansu har- sai da rayukansu ya yi musu kunci shi kansa ransa kawai ya ishe shi ya shiga matarsa ba ta magana da shi ƴaƴansa ba sa magana da shi abokanansa ba sa magana da shi kowa baya magana da shi in yi sallama ba a ansawa ƙasa ta yi kunci gari ta yi zafi shi kansa ransa ma ya ishe shi وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه saboda haka a lokacin suka tabbatar da ba wurin komawa zuwa ga Allah kawai sai ga Allah ba makoma sai ga Allah kawai kabu ya ce ba abin da ya dame shi a lokacin kamar lokacin da wani sarki kafiri ya ji labarin halin da yake ciki cewa yanzu an kaurace mishi sai sarkin nan kafiri sai ya aiko ya ce mun ji labari annabi ya kaurace maka duk an kaurace maka mu ka zo a ƙasar mu za mu ba baka sarauta asylum kenan za a bashi ya zama dan gudun hijira in ya zo gudun hijiran kuma za a bashi ma ya zamanto minista ya zamanto yarima dan sakon da ya zo ya gaya mishi ya ce babu tashin hankalin da ya same ni kaman wannan kuncin kasan da kuncin rayuwa da ƙaurace min da aka yi gaba ɗaya bai dame ni ba kaman wannan renin wayon wato suna ganin cewa halin da aka jefa ni a ciki zai sa in yi ridda kenan in koma a bani duniya ya ce wannan shi ya fi min tashin hankali saboda haka ya gaya wa ɗan saƙon ka koma ka gaya wa sarkin da 'yan ƙasan ba irin ka abu ake mishi wannan ba Allah ya riga ya daskarar da imani ya tabbatar da imani imani ya samu zama a cikin zuciyarsa ya san abin da yake faruwa jarabawa ne daga wurin Allah saboda haka a cikin irin wannan hali kwana hamsin ba a magana da su ba makawa ba wurin komawa sai ga Allah ana cikin haka ثم تاب عليهم ليتوبوا shikenan ana zaune sai ga aya ya sauka Allah ya karbi tubansu shi yasa wanda yazo yayi bishara ga Ka'abu wanda yazo mishi albishir na farko cewa albishirinka ayan Qur'ani ya sauka Allah ya gafarta maka rigan da ke wuyarsa ya tube yace ya bashi wannan ya nuna mana cewa in an maka albishir albishirinka goro da Hausawa ke cewa ya tabbata a sunna نعم domin shi goron da ya bayar sai ya ɗauko gaba ɗaya miƙa rigar da ke jikinsa sannan ya taso zuwa wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana zuwa manzon Allah ya ce abshir abshir abshir albishirinka albishirinka sai ya gane cewa yau tubansu ya zo daga wurin Allah madaukakin sarki sai ya ce ya rasulullah cikan tubana gaba ɗaya inna min taubati an aqlu'a min mali sadaqa ya ce dukiya na gaba ɗaya da na mallaka gaba ke ɗaya rasulallah na cire shi daga mallaka na na ba da shi fi sabilillah sai manzo Allah ya ce a'a rike shashin dukiyarka ka yi amfani da shi ka taimakawa addini kar ka damu sai ce to ya rasulallah tun da ka ce rike zan rike sashin dukiya na amma kuma wa inna min taubati Allah uhaddisu illa sidqa ma baqitu daga yau na yi alkawari har ran da zan koma wa Allah ba zan sake yin ƙarya ba domin yanzu ba abin da ya fidda ni ya sa na tsira sai gaskiya na kuma ya na yi alkawari tsakanina da Allah daga yau ba zan ƙara yin ƙarya ba kuma har ya koma ga Allah bai sake yin ƙarya ba shine manzo Allah ya ce yana cikin wanda Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر sannan وما بدلوا تبديلا Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai cikin mazaje akwai waɗanda sun yi wa Allah alƙawari sun ɗauki alƙawarin kuma sun cika sun ce za su yi kuma sun cika ya ce ba zai sake yin ƙarya ba kuma bai ƙara yi ba har ya koma zuwa ga Allah to ya ku bayan Allah kun ga wannan shahada ne da Allah madaukakin sarki yake so sannan to akwai wanda kuma zai samu shahadan bai je filin fage ba ta yaya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce man sa'ala Allah shahada duk wanda ya tambayi Allah cewa Allah ka sa in yi shahada man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin ya nemi shahadan da gaskiya ballagahu Allah Allah madaukakin sarki zai kai shi manazila shuhada wa in mata ala firashi sai Allah ya bashi matsayin shahidai koda ya mutu akan gadonsa domin ya nemi Allah ya sa ya yi shahadan kuma da gaskiya yi kenan niyyarsa kawai Allah zai sa ya zamanto ya samu ainihin wato ladan da shahidai suke samu kun ga wanda ya shahada Allah ya ce manzon Allah ya ce hatta tambayoyin kabari babu shi a wurinsa kuma sai Allah ya ba shi ceton mutum saba'in cikin al'ummarsa kuma sai an nuna mishi gidansa cikin gidan aljanna wayannan darajan wanda ya shahada Allah zai bashi kai ma in ka roki Allah shahada Allah ka sa in yi shahada ka faɗi haka da gaskiya to sai Allah ya kai ka wannan matsayi saboda akwai wani hadisi har yanzu na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da ke nuna muhimmancin niyya niyyan nan naka kullum ka gyara shi domin babu inda Allah yake kallo a jikin dan adam kaman zuciya inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah na duban zukatanku ne shi yasa annabi yace innamal a'malu binniyat to manzo Allah yace innamad dunya li arba'ati nafarin duniyan nan gaba daya na wasu mutane ne guda hudu duniya kanta fassararta akan niyya ne na mutane hudu bari ka duba ka kana ciki koya kake kai innama duniya li arba'ati nafarin duniyan nan gaba daya ta mutane hudu ne wurin niyya abdun razaqahu Allahu malan wa ilma na farko bawan Allah da Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya bashi ilimi ya bashi dukiya kuma ya bashi me ya bashi ilimi fa huwa yattaqi fihi rabbahu yana jin tsoron Allah cikin dukiyar da Allah ya bashi da ilimin da Allah ya bashi wa yasilu bihi rahimahu kuma yana sadar da zumunci zumuncinsa duk inda Allah ya ce sadar da zumunci yana yi wa ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma ya san Allah na da haƙƙi cikin dukiyarsa da ilimin da Allah ya bashi fa hadha bi afdalil manazil wannan a cikin mutane hudun babu wanda ya kai shi daraja gashi da ilimi gashi da dukiya gashi da bawa Allah haƙi gashi da bawa dangi haƙi na biyu wa abdun razaqahu Allah razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyya shi ko na biyu Allah ya bashi ilimi amma bashi da dukiya amma duk abin da zai yi yana da kyakkyawan niyya ya ƙulu yana cewa lau anna limalan da dai ina da dukiya irin na wane mai ilimin nan kuma da dukiya yana cewa da ina da dukiya irin nashi la'amiltu bi amali fulanin ni ma da nayi aiki irin na wane domin shi ga ilimi ga dukiyan kuma yana sadaka ya gina addini ya sada zumunci yayi kaza sai manzo Allah ya ce kun ga dai ba shi da dukiyan ko yana sha'awa ne Allah ya bashi dukiyan yayi aiki irin na wane sai manzo Allah yake fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa saboda wannan niyya kawai nashi Allah zai bashi lada kwatankwacin wannan mai dukiyar mai ilimin tare da shi sun yi daidai wurin niyya Allah zai ba su lada na uku wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman sai kuma wanda Allah ya bashi dukiya amma kuma bashi da ilimi fahuwa ya ƙubidu fi malihi bai gairi ilmi shi dukiyan yana yadda ya ga dama baya tambaya ci ai kudi na ne innama utituhu ala ilmi ala innama utituhu ala ilmin indi kullum yana cikin alfahari in an zo an tame shi ce kudi na ne shi kawai in ya ga ana biyan sa ma ana kiran ce kudi na ne kudi na ne ya ga komai ake mishi saboda kudi saboda haka Allah ya bashi dukiya walam yarzuqhu ilman amma ba shi da ilimi don haka dukiyan sai yadda ya ga dama ya kashe ta yadda yake so ba zakka ba ruwan shi da hakkin dangi ya zagi wanda ya ga dama in an zo gidansa yayi ashariya in kun nemi dukiya ya gaya muku bakar magana ko saboda haka fa huwa yaqbidu fi malihi bighairi ilm la yattaqi fihi rabbahu kuma baya tsoron Allah wala yaslu fihi rahimahu kuma baya sadar da zumunci wala ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma bai san ma cewa Allah na da haƙƙi a cikin dukiyarsa ba fa hadha bi aqbasil manazil wannan yafi kowa samun mummunan masauki kaga na farko mai ilimi mai dukiya yana da mafi darajan masauki wannan kuma gashi da dukiya ba ilimi yana abin da ya ga dama yana da mummunan masauki sai na hudu wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman shi kuma wani bawa ne Allah bai bashi dukiya ba kuma bashi da ilimi ba kuɗi ba naira amma akwai mummunar bakar aniya saboda haka shi ba shi da dukiya kuma ba shi da ilimi fahuwa ya kulu sai yana cewa lau anna limalan ka da dai ina da dukiya irin nawa ne la'amiltu fihi bi amali fulan da na yi irin abin da wannan shaki mai dukiya yake yi ya kashe kudinsa yadda ya ga dama ya yi abin da ya ga dama ya yi zinace-zinacensa ya sha giya shi ma ya ce da ya samu dukiyar da ya yi zina da ya sha giya ka gani ya sako bai da dukiyar bai da kuma ilimin ya rasa gaba ɗaya amma akwai bakar niyya sai manzo Allah ya ce fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa'un saboda wannan niyya tashi da shi da wannan mummunan mai dukiyan da shi wanda bai da dukiyan bai da kuɗi Allah zai sa su gaba ɗaya laifinsu duk iri ɗaya an rubuta mishi laifi a cewa shi ma mai laifi ne saboda mai saboda niyyarsa a sai kenan ya kamata ya zamanto niyyarka ta zamanto mai kyau ka gyara niyyarka in ka gyara niyyarka sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka albarka shi yasa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nuna mana wani bawan Allah ya zo wurin manzon Allah yace ya rasulullah ayyul amali afdal wani aiki da ya fi lada faƙala imanin billahi wa rasuli manzo Allah ya ce imani da Allah da manzonsa ƙila sun maza sai mai kuma ƙalar jihadu fi sabilillah sai manzo Allah ya ce sai jihadi don Allah ƙila sun maza bayan nan sai mai ƙala sai manzo Allah ya ce hajjun mabarur hajji da aka yi mabarur kamar yadda manzon Allah ya karanta kamar yadda Allah yake so kenan duk wanda ya yi wannan Allah maɗaukakin sarki zai bashi mafi kyakkyawan sakamako ‘yan uwa musulmai aiki don Allah da niyya mai kyau shine zai taimake ka don haka shahidai in kana son kai shahada ka roƙi shahada a wurin Allah amma da gaskiya to har yanzu shahidan nan suna nan daban-daban a shuhada kamsatu shahidan nan su biyar ne manzon Allah ya ce al-maqul wal-maqtul wal-gharib wa sahibul hadmi wa shahidu fi sabilillah na farko mutumin da yake almaqul shine wanda aka yi ciwon annoba sai annoban yayi sanadiyan mutuwarsa idan wani annoba ya faɗo a gari shi yasa annabi ya ce kai da kake garin karka fita wanda bai nan kuma kar ya shigo wanda aka yi ciwon kwalara misali wannan masifa na kwalara sai zama sanadiyar mutuwarsa shi ma manzo Allah ya ce Allah zai rubuta shi cikin wanda ya yi shahada karka gudu yayin da wata bala'i ya sauko garinku ka yi ta addu'a in baka garin sai ka ji kuma bala'i ya sauko to karka shigo sannan wanda ciwon ciki ya murɗe shi ya yi ta shan magani ciwon ciki har sanadiyar ciwon cikin nan sai ya mutu manzo Allah ya ce shi ma ya yi shahada wal ghariqu wanda ya shiga ruwa a kogi sai jirgi ya nitse da shi sai ya zama sanadiyar mutuwarsa ta ruwa shi ma ya shahada wa sahibul hadmi mutumin da yake cikin ɗaki gini sai ya ruso a kansa sai ya zama to ya mutu shi ma ya shahada wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya shahada a wurin yaƙi saboda Allah shine mafi daraja a cikinsu irin shahadar nan da Sheikh Jafar Mahmud Adam yayi yana karatun Alƙur'ani ranar juma'a annabi ya ce wanda yake ya mutu ranar juma'a mutuwa ma ran juma'a na da falalarsa wanda duk ya mutu ran juma'a annabi ya ce ba za a mishi tambayan kabari ba to sai ya zamanto shi ya mutu ranar juma'a kuma yana sallan asubahi kuma yana karanta alkur'ani kuma ranar juma'a kuma yana karanta suratul ma'arij suran da ke magana akan ainihin wato mala'iku suna haurawa zuwa wurin Allah a sai mala'ikun za su ɗauki ransu ne su haura zuwa wurin Allah wayanda suka ce bayan mutuwarsa da suka kalli fuskarsa wallahi murmushi yake saboda haka sai kenan shahada don Allah babu abin da ya kai shi don haka sai kenan duk mutumin da yake ya roki Allah ya bashi shahada kai aiki don Allah sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ainihin wato darajarsa fiye da ainihin wato yadda yake tsammani to ya ku bayan Allah kun gane cewa shahada da yin jihadi saboda Allah shine wani abu da ya kamata mu yi mu yi aiki don Allah to hal adullukum ala tijaratin tunjikum min يا azabin أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ya ku masu imani shin ba za mu nuna muku wani kasuwanci ban ji Allah wanda zai tsayar da ku ga barin azaba mai radadi tu'minuna billahi wa rasulihi تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم نعم.
ذلكم خير لكم إن كنتم ku تعلمون tuminuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa in kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah sannan ku yi jihadi don Allah da dukiyanku da kawunanku zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku amma in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sani sai Allah ya ce mai gaba يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار sannan ya gafir lakum min dhunubikum in kun yi haka Allah madaukakin sarki zai gafarta muku daga zunubanku saboda kun yi imani da Allah kun yi jihadi da rayukanku da dukiyanku kun dauka kun ba don Allah menene sakamakon abin sakamakon sa shine Allah madaukakin sarki ya ba ku gidan aljanna a sai kenan in kai don Allah kai amanna billahi ai wato kai imani da Allah madaukakin sarki kai yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ma'anan ayan shine wato umurni ne aminu billahi wa jahidu fi sabilihi ku yi imani da Allah ku yi jihadi saboda Allah fa iza fa'altum zalika in kun aikata haka don Allah ya gafir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku ay yasturha alaikum sai Allah ya suturta muku zunubanku ba wanda zai gani wa yamhuha kuma Allah ya share ta bi fadlihi da ainihin wato falalansa daga gare shi sannan wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai Allah madaukakin sarki ya shigar da ku aljannatai wanda yake koramu suna gudana karkashin sa aiwa masakin tayyibatan fi jannati ومساكن طيبة في جنات عدن Allah madaukakin sarki zai shigar da ku aljannatai masu yawa wanda yake koramu na gudana karkashin ainihin wato wannan aljannatan sannan ذلك الفوز العظيم wa masakin tayyibatan kuna da wurin zama da dadda mai dadi wurin jin dadi fi jannati adnin a cikin gidan aljanna na zama har abada kenan akwai gidajen sama masaukai naku masu daukaka masu ainihin wato bene ne wannan akan wannan wannan akan wannan ba mai samun wannan sai wanda ya jihadi don Allah an ce tsakanin daraja ta daya zuwa ta daya kamar tsakanin sama zuwa ƙasa shine darajar ainihin wato shi- wanda ya shahada saboda Allah saboda haka sai kenan mai yin wannan Allah madaukakin sarki zai bashi gidan aljanna zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce me وأخرى تحبونها
menene نصر من الله وفتح قريب saboda haka har yanzu wato aljannan nan hadisin Anas dan gidan manzon Allah yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man sa'ala Allah aljannata thalatha marratin duk wanda ya roki Allah aljanna sau uku yace Allahumma inni as'aluka aljanna اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة قالت الجنة الجنة ده كانت سيتي مغانا نعم مي ذاك تي تتي اللهم أدخله الجنة الله أكبر ya Allah ina roƙonka wannan bawa na wannan bawa naka da ya roƙe ka aljanna ni aljanna ina cewa ya Allah ka shigar da shi aljanna aljanna ce ke nema maka saboda ka roƙe Allah ya baka ita so uku duk wanda ya ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin qalat aljanna aljanna sai ce Allahumma adkhilhu aljanna Allah ka shiga da shi aljanna saboda haka a sai fiyayyen abin da zaka roƙa mai kima da daraja a wurin Allah shine mai aljanna amma ka tashi ka ce ya Allah nera ya Allah nera mu dai duniyar nan suwa ne kawai muka rako wai wani ma yana dawafi a Makka an ji shi sai ce ya Allah ka san zaman Kano sai da nera amma kana wa ku ya hakuri eh wai zaman Kano sai da nera don haka nera yake so shi kuma ba fulatani ya ce wai Allah wai jomirawo handukan dami dama ya Allah yau gani ga ka a ɗakin kaba kenan hokkantan wai Allah ka bani kawai ka zauna lafiya wai abin hannu yake so abin hannu kuma ba karfe ba shi ma abin hannu yake so kudi kenan ko wata mata kuma tana dawafi tana ya Allah ka hore min shi ya zamanto kamar ruwan sanyi in shanye shi wa kenan mai gidanta ita kuma abin da ya dame ta kenan amma Allah ya yaba mana cikin Qur'ani ya ce akwai wasu bayin Allah su yi addu'a Allah rahma su wane ne wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq to ci gaba wanda suka iya wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa bil akhirati hasanatan sannan wa qina adhaban Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq cikin mutane akwai wanda in ya tashi addu'a shi duniya kawai yake roko saboda bai da rabo a lahira don haka bai yadda ma da lahiran ba don haka duniya kawai yake roko na san wani mutum sunan takensa Allah baka duniya in ka gamu da shi ka ce Allah baka duniya sai ce shi muke nema shi ba lahira yake nema Allah baka duniya akwai wanda shi kullum in dai zaka bashi za a zauna lafiya in baka bashi ba gaba iya rai wani in ana bashi dukiya shikenan shi wannan kuma sunan shi bawon bawon duniya ta isa abdul dinar abdul khamis abdul dirham annabi ya ce Allah ya tsine wa bawon duniya bawon naira bawon riga shi kawai in an yi yayi sabon kaya ya fito dukiyar da ya samu ya sai sabon kaya bukatarsa kawai ya samu dukiya manzo Allah ya ce ta isa abdul dinar akwai wanda in za a bar shi sai ya ce wa duniya iyaki na abudu wa iyaki na sa'i ke kaɗai muke neman taimako wallahi ke kaɗai muke neman taimako ke kaɗai muke bautawa zai iya ce mata iyaki na abudu wa iyaki na sa'i saboda haka Allah ya ce to cikin mutane akwai wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai mai cewa ya Allah ka ba mu anan duniya mai kyau a lahira dai kai ka sani da zaka yi da mu Allah ya ce wa malahu fil akhirati min kala ba shi da rabo a lahira to amma mumini mai imani sai Allah ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar mumini sune masu cewa wa minan nasi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya ya Allah ka bamu anan duniya mai kyau wa fil akhirati kuma lahira karka manta da mu ya Allah ka bamu nan ma mai kyau mai kyau a duniya mai kyau a lahira kuma waƙina azaban nar ya Allah ka tsare mu gaba da shiga wuta wannan shi ya iya addu'a akwai wanda ba su iya addu'an ba ma har yanzu shi muminin ne musulmi ne mai imani amma bai iya addu'an ba saboda bai karanci ka'idan yadda addu'an yake ba in ya tashi zai ce rabbana atina in ka ce rabbana atina fi duniya ya Allah ka ba mu a duniya har ma an baka in kana so a baka mai zaka ce rabbana atina isra ake wa abin ko ya ubangiji mu atina ka ba mu ba ataina bane rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya allah ka ba mu hasana a nan duniya ba hasana mata ba fa a'a hasana abu mai kyau wa fil akhirati ma hasana eh lahira in ka ba mu hasana ma yar aljanna babu laifi saboda haka sai kenan ka yi addu'a ka roƙi mai kyau a nan duniya ka roƙa a lahira to shine manzo Allah ya ce duk wanda ya roƙi Allah so uku aljanna aljannan sai ta ce qalatil jannatu allahumma adkhilhul janna sai ta ce so uku ya Allah ka bashi aljanna Allah ka bashi aljanna wa man istajara minan nar thalatha marrat qalatin naru allahumma ajirhu minan nar wanda ko ya roki Allah ya tsare shi ga barin shiga wuta so uku yace allahumma inni a'udhu bika minan nar allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar ya Allah ka tsare ni gaban shiga wuta Allah ka tsare ni gaban shiga wuta Allah ka tsare ni gaban shiga wuta sai wutan ta ce qalatin nar ita ma wutan sai ta yi ainihin wato addu'a ta ce me Allahumma ajirhu minan nar ya Allah ka tsayar da shi ka tsare shi gaban shiga wuta aljanna ta nema maka shiga aljanna wuta ta nema maka tsari ina zaka je kenan sai aljanna to in za ka roƙi aljanna shine babba ka roƙi Allah ka mishi kirari ba wanda yake so a mishi kirari kamar Allah malamai suka ce akwai wasu ayoyi cikin alkur'ani suna cikin ainihin wato ayoyi da in ka roƙi Allah da su kamar yankan wuka kana roƙon Allah ka roƙi Allah da sunayensa wanda ake roƙonsa kuma yake ansawa ismullahil a'azam malamai suka ce in ka dage kana roƙon Allah Allah zai ansa maka daga ciki ismullahi al'azam akwai atul kursi wanda duk qur'ani ba ayin da ya kai shi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm na'am له ما في السماوات وما في الأرض sannan من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ya yake يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم sannan ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء na'am وسع كرسيه السماوات والأرض mhm, ولا يؤوده حفظهما
نعم.
وهو العلي العظيم wannan ayatul kursi manzo Allah ya ce in kana karantawa kowane sallah an idar kowane sallah ka karanta ba abinda zai hana ka shiga aljanna sai in ka mutu duk wanda ke karanta ayatul kursi bayan kowane sallah manzo Allah ya bashi garantin shiga aljanna in ka ga baka shiga aljanna ba baka mutu bane shi ko dan adam baya son mutuwa kuma yana son aljanna Allah ka ba mu aljanna Amin.
to amma sai an mutu amma kuma da manzo Allah ya ce karku da yi mutuwa domin mafi alkhairin ku shine wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma aikin sa ya tsawo ya kyau Allah ka tsawaita rayuwar mu Amin.
kan yi maka da'a ayatul kursi duk qur'ani babu ayan da ya kai shi ayan ne da in ba ku manta ba bara mun karanta manzo Allah ya ba Abu Huraira gadin zakatul fitr yace kai gadin wannan zakan yana cikin gadi wani tsoho ya lallabo zai sata sai ya kama shi da ya kama shi sai ce sai na kai ka wurin manzon Allah yace a'a kai wallahi larura ne na iyali sai ya bar shi washe gari yana zuwa fada manzon Allah annabi ya ce yaya bakonka na jiya Mm.
sai shi har ya rasulullahi ya ce ba zai ƙara zuwa ba annabi ya ce ƙarya yake zai dawo Allah Akbar.
washe garin ko sai gashi ya dawo ya zo zai sungumi buhu cikin zakatul fitr sai aka kama shi abu hurairah ya kama shi yace yau sai na kai ka wurin annabi yace kai hakuri ban ƙara dawowa ba za ka dawo ba yace ba za ka ba zai dawo washe gari yana zuwa manzon Allah yace yaya bakonka na jiya ya kai abu hurairah ce ya rasulullahi ya rantsa ba zai dawo ba annabi yace ƙarya yake zai dawo Mm-mm.
abu huraira sai ya dage ya san annabi ya faɗi zai dawo ko zai dawo rana na uku yana dawa sai ya ce al yau la arfa annaka ila rasulillah yau sai na kai ka wurin manzon Allah sai ya ce kyale ni bari in koya maka ayan da yafi kowane aya cikin alqur'ani in kana karantawa shedan ma ba zai zo kusa da kai ba sai ya ce wace aya ce ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da ya koya mishi wannan sai ya saki shi da ya dawo wurin manzo Allah annabi ya ce yaya bakonka sai ce ya rasulullahi ya ce min bari ya koya min ayan da tafi kowanne girma a qur'ani kuma ina karantawa shedan ba zai zo ba sai ce wace aya ce sai ce wa manzon Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai annabi ya ce gaskiya ya gaya maka amma makareci ne abin da ya koya ma gaskiya ne amma shi makareci ne abu huraira ka san wa kuke ta wannan kaiwa da kawowa da shi kwana uku yace ban san shi ba ya rasulullah annabi ya ce shedan ne ya zo maka a surar dan adam to wannan ayatul kursi in kana karantawa shine aljanna wala shakka in ka karanta aljanna wala shakka sallan magariba ka karanta uku sallan asuba ka karanta uku sallan azhar kafa daya sallan la'asar kafa daya haka manzon Allah ya koyar sallan lisha kafa daya amma magariba uku asubahi uku in kana yi zaka samu kariya to yana cikin asma'ullah wa'annan sunaye na Allah madaukakin sarki waɗanda yake ismullahi al'azam bayan nan sai ayan nan na suratu ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum alif lam mim na'am الله لا إله إلا هو الحي to القيوم tsaya nan wannan aya shi ma in ka karanta alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum shi ma ka samu ismullahi al'azam in ka hada shi da ayatul kursi sai ka shiga suratu daha wa anatul wujuhu وعنت الوجوه للحي القيوم sai ka karanta wannan na sautu daha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum in ka karanta wannan ayoyi guda uku sune ismul lahil a'azam dake cikin alqur'ani wasu malamai suka ce ka hada da aya na karshe na suratul baqara wanda ayoyi ne guda biyu da Allah ya tashi turowa za a sauko da su sai Allah ya ce wa mala'ika jibril je kaurin manzon Allah ka gaya mishi wani sako na zuwa duk ayoyin qur'ani kai kake zuwa da shi amma yau wasu mala'iku ne tunda aka yi duniya ba su taba takawa ba yau za su zo da rakiyan wa'annan ayoyi su kawo manzon Allah ba wanda zai roki Allah bukata da wa'annan aya sai Allah ya biya mishi bukata sai aka hada wannan ayoyin da kuma suratul fatiha sai waɗannan mala'iku suka sauko manzon Allah na tare da sai mala'ika jibrilu yana zaune yana wurin manzon Allah sai aka ji wani ƙara a sama sai mala'ika jibrilu ya ce wani kofa ne tunda aka yi duniya kofa bata taɓa buɗewa ba sai yau wasu mala'iku ne suke zuwa ni kuma na iso escort na zamanto advance party don in zo kafin su zo mala'ikun nan suna zuwa da mai suka zo wa manzon Allah amanar rasulu bima unzila ilayhi min آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون rabbih. sannan كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله sannan لا نفرق بين أحد من رسله sannan وقالوا سمعنا وأدعنا
ehe غفرانك ربنا وإليك المصير ci gaba لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ehe لها ما كسبت na'am وعليها ما اكتسبت sannan ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خدعنا na'am ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا
ehe ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به mhm واعف عنا أها.
واغفر لنا وارحمنا صبراً.
أنت مولانا na'am فانصرنا على القوم الكافرين to wannan ayoyi sannan kuma sai ka hada kuma da alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين sai me الرحمن الرحيم sannan ملك يوم الدين na'am إياك نعبد وإياك نستعين na'am اهدنا الصراط المستقيم sannan صراط الذين أنعمت عليهم sannan غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin kowa ma ya ce amin ko to in ka samu amanar rasulu ka samu fatiya ka samu ayatul kursi da wayannan ka roƙa ka gani kar ka ce bari in jarraba tabbas zaka samu biyan bukata na'am amma ka nisanci haramu ka nisanci ƙarya ka nisanci saba wa Allah kuma samu lokutan nan zababbu cikin dare lokacin da Allah ke saukowa da kansa don ya karɓi biyan bukata sannan tsakanin kiran sallah tsakanin kiran sallah da ikama lokaci ne na biyan bukata sannan ana ruwan sama lokacin da ruwan sama ke saukowa karanta suka yi addu'a lokaci ne na karɓar addu'a kai in ka ji kaza zakara ya yi cara mala'ika rahama ya zo ya wuce shi ma yi addu'a Allah zai ansa maka kai in ka ji kukan jaki ne mitsari ya ga shedan Allah ya tsarka gaba da wuta duk wayannan sai ka san da su sai ka san sirrin sai ka zo wurin maluma amma sai ka kawo kafin alkalami ko amma malaman sunna su sai su bayyana suna son kowa ya samu don ya samu biyan bukata don Allah da za a karanta mana wannan an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba don Allah za a je wurin boka na'am ba za a je wurin boka ba to wa ukhra tuhibbunaha نصر nasrun min Allah من الله وفتح قريب Sai Allah ya ce me?
وبشر المؤمنين karatun gobe in Allah da zamu ga wannan Allah shi taimake mu ya sanya albarka Allah ya rufe mana da addu'a Allah ya sanya mana albarka Allah shi mana jagora ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نعم.
وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعويهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعويهم أن الحمد لله رب العالمين